sarki ya dawo da mu darasin mu na littafin muwadda wadawar imami malikin rahimahullah muna nan cikin kitabul buyu har yanzu dai kuma izini ta'ala za mu tashi kan babi na 44 babu ma la yajuzu min as-salaf babin bayani kan abin da bai halatta ba dangane da karance ko bashi abin da baya halatta a yi shi dangane da bashi ko rance haddasani yahya an malikin annahu balagahu anna umar ibn al-khattabi أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما ألا أن يؤتيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين الحمل يعني حملانه إمام مالك ya ce ya samu labari yauwa imamu yaha yake cewa daga malik cewa maliki ya samu labari cewa umar ɗan haɗab ƙala fi rajulin ya faɗa game da wani mutum aslafa rajulan ta'aman da ya baiwa wani mutum rancen abinci wato kayan abinci ala an yudiyahu iyahu amma fa akan cewa zai biya shi shine zai mayan masa shine fi baladin akhar a wani gari ba garin da wato suka yi ya bashi bashin ba wato an tambayi Umar ɗan Khattab wato kuma ya faɗa game da wani mutum wanda ya baiwa wani rancen kayan abinci amma a bisa cewa shi mai karɓar rancen zai biya shi kayansa na abinci a wani gari ba inda suke ba wani gari na daban fakari hazalika Umar sai Umar ɗan Umar ibn al-Khattab sai maɗan haɗab ya ƙi haka ɗin. Wato, sai maɗan haɗab ya ƙi hakan ya hana. Wakala ya ce, Ainal hamlu, to ina ɗawainiyar ɗaukar kayan, ya ni humlanahu, ina ladan ɗaukar kayan. Misali, kamar a ce, ya baiwa mutumin rancen abincin a garin nan, buhun hatsi ɗaya ko biyu ko abin da ya kama da haka. To sai ya ce masa, "E zan baka, amma in ka tashi biya na, to ka kai min shi ga ɗau, yawa, ranar kasuwa ko jama'are misali, ka bani shi a can." To kaga ai ya kallafa masa ɗawainiya, yawa. ya kaga ya ya sa shi ya gusatar da shi ɗawainiyar kai shi wanda wannan kaga kuwa ya zama salafin ya ji rumafa an ba da rance rance ya jawo wani amfani to shine dai makasudin inda kamar a ce abin da ake kira salami ne wanda kuma a sulbin cinikin hakan su kai ya bashi ya ce masa zan ba ka dubu misali ɗari biyar a kan za ka saya mini dabbobi kaza amma za mu haɗu ne a gari kaza zan karɓe su saboda ina tara dabbobi a can daga nan zan tafi da su kasuwar kudu ko wani abu kama da haka kuma a ina ne ya ce to kaga shi wanda zai karɓi wannan salamin ya rage gare shi ya duba, yawa in yana da fita sai ya karɓa, ya ga duk ɗawainiyar da zai yi ɗin yana fatan samun riba ya yadda to kaga wannan ba wani abu, yawa ciniki ne, gwada sa'arsa zai yi ta zai samu riba ko a ba komai wannan. In salami ne ya ba shi kuɗinsa ya saya masa kaya, kuma sun yi da wajewa cewa kayan ba anan zai karɓe su ba. A'a, ya kai masa shi da wani ko misali gari kaza Kano ko ina ne ma haka. To kaga tunda sun yi da wannan, to in ya tashi lissafi dai, yadda zai samu kaya da ɗawainiyar duk da zai sai ga yaya fitarsa take. In ya yi masa kaga sai ya amince, in ba haka ba kuma kaga ba zai amince ba, to wannan asalami ne babu ko, ina fata an gane. Amma wannan rance ne, ya ranta masa ne. to kaga sai ya dawo masa da shi kawai a inda suke don kada ya dora masa wata ɗawainiya a inda suke sai ya bashi abinsa a nan wahadasani malikun annahu balagahu imam malik ya samu wato imamu yahaya yake cewa maliki ya faɗa masa rahimahullah cewa ya samu labari nan ma anna rajulan ata abdullahi ibn umar cewa wani mutum ya je gurin Abdullahi ɗan Umar, faƙala ya ce, Ya ba Abdurrahman, ya baban Abdurrahman, alkuniyarsa ce, shi Abdullahi ɗan Umar, kamar yadda take alkuniyar Ibn Mas'ud radiyallahu duka ana cewa da su Abu Abdurrahman kowanne su. Inni aslaftu rajulan salafan, lalle na bai wa wani mutum rance, washtarattu alaihi afdala mimma aslaftuhu, amma na sharɗanta masa, shi na sharɗanta a kansa zai dawo min da fiye da abin da na bashi, ka wannan a bayyane yake, na bashi rance, amma na masa sharaɗin cewa in ya tashi biya na zai ƙara min. faƙala abdullahi bin umar fa zalika riba yace abdullahi umar yace masa to ai wannan shine riba ba wata wata ba wani kunuku wannan ai riba kenan ka ba da bashi ko rance ka ce in za a biya ka a ƙara maka wannan shine riba ƙala mutumin sai yace fa kaifa ta'muruni ya aba abdurrahman to ya kake umartata me kake umartata da shi kenan ya baban Abdurrahman ya zan yi wa qala Abdullah sablahi yace masa Abdullah dan Umar sai yace masa as-salafu ala thalathati wujuhin ai shi rance ko bashi a fuska uku yake yawa kashi uku ne kenan yawa tsari uku yake da shi, Salafun tuslifuhu, turidu bihi wajahallahi, falaka wajahullahi. Yawa, fiska ta farko ko kashi na farko na bashi, wato, rance ne da za ka ba da shi, kana nufi da shi wajahallah, yani sawaballah, sakamakon Allah. Sakamako kake nema. kaji manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kwadaitar cewa in ka bada rance na wani adadin kuɗi sau biyu to daidai yake da ka bada kamar yawan sadin sau ɗaya sadaka ko kyauta sannan kaji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah yana taimakon bawa matakar bawa yana taimakon dan uwansa da haka ba wata alaƙa ko mu'amala mai ƙarfi ko kuma wani dalilin da za ka ji kunya ko kake neman ƙarfafa alaƙa dominsa sosai-sosai, amma dai don kwaɗayin ladan biyan buƙatar ɗan uwanka ya sa kai, to falaka waje hula to kana da ladan Allah. Babu shakka wato ba da bashi akwai farla mai yawa a ciki. Dama lokaci ba da bashin ya fi kyauta ko sadaka daɗi. Yawa, ita kyauta ko sadaka ana iya yin mutum su a lokacin da bai da bukata mai tsanani ko kuma bukata bai da bukata mai tsanani. Yawa, wanda zai bashin yana tsammanin baya da shi, nan kuwa ta ya yi mai bayarwar ma, ta yi yawa walwala. To, kaga wannan zai ji daɗi amma ba zai zama wani sabon abu ba, yawa. Amma bashi duk wanda ga yana neman bashi, to galiban ne, to saboda matsala ne, saboda matsatsi ne, darura. In ba irin wannan zamuna namu ba wani lokaci, an tashi wasu abubuwa na sakarci sai ka ga ana faɗi tashin neman bashi don a burge jama'a ko har yadda muke yi a bukukuwa. Madadin mutum ya ce shi fa gaskiya iya ƙarfinsa kenan yawwa kuma ya bayar ba, ba, ba abin duniya zai bayar ba ina ba mu isa ba ko ba ma yin hakan saboda mata sun riga sun rinjaye da abubuwa na al'ada. saboda haka zai ga ana ta faɗi tashin neman bashi bashi ko wani mai sunan bashi sosai amma ba haka ba bashi in mutum ka ga yana neman bashi to larura ce shi ma na ɗin ma mutum ya sun da sun mai da shi larura sai ka ce bukata ce mai tsan to saboda haka in ka ba mutum dole zai ji daɗi sosai to gwargwadon jin daɗin to shine gwargwadon falalar ta ce to bashi da zaka bayar kana neman yarda Allah to kana da ladan wannan bashi saboda Allah wa salafun tuslifuhu turidu bihi wajha sahibika sannan rance na biyu kuma bashi ne da zaka bayar amma kana nufi da shi din wato yardar ko gamsuwar abokinka ko dan uwanka walaka wajhu sahibika to kana da gamsuwa ko yardar abokin naka. Wata abin nufi, yau ba wai dafi yawa a wannan gabar wato ba, ba wai buƙatar lada ne kawai ya sa kai ba. Ta yi ma akwai tunanin ladan amma ba shi ne a farko ba yawa. Zawarcin ƙauna, ƙarfafa alaƙa da makamantan wannan shi ya sa ka bayar. Ka bashi wannan bashi ne ko rance wato saboda ka ƙarfafa alaƙa da ke tsakaninku, kamar da ka san abin da ake bambanta tsakanin sadaka da kyauta kenan ko? Sadaka ita ana yi ne kawai zalla saboda samun lada a wurin Allah, ke samun lokaci ma mai ita yake ɓoyewa, kar ma wanda aka baiwa ma ya san waye bayar, bai damu ba shi kawai Allah ta'ala shi ne masani saboda haka shi abin da ke bukata kenan kawai, kaga sadaka kenan, amma ita kyauta da'iman ana yin ta ne don zawarcin ƙauna, ƙarfafa zumunci ko danƙon ko alaƙa. To kaga shi yasa mai ba da kyauta ko kaɗan baya son a ce ya ba da kyauta kuma wanda aka bai bai sani ba, sai ji kamar ma bai yi komai ba, ko ba haka ba. In wani aka aika, ka ce in je ni, ko ya ce in je shi, ya ce a ni dai na ba shi, amma wani akwai soko. Ka ce in je, To, kaga kenan wannan to kamar haka, ita ma kyautar a yi bashi, rancen ba da bashi. Akwai wanda na kashi na farko za a bayar ne saboda neman lada, yawa, kashi na biyu za a bayar ne saboda ƙarfafa dangon zumunci. To, wannan ba laifi ba ne, ba laifi ba ne, domin ai, ƙarfafa alaƙa tsakanin musulmai abu ne da ake son sa, ko ba haka ba? dan zai bayi zuwa ga ta'awun husnu ta'awuni wa ta'aruf wa takaful za a samu kyawun sanayya da karfafa juna da sauransu saboda haka matukar dai ba riya mutum yake nufi ba to akwai farla akwai lada a cikin sa shi ma wa salafun tuslifuhu li ta'khuza khabithan bi tayyibin wadhalika riba sannan farance na uku shine wanda zaka bayar da shi domin ka karbe gurɓatacce haramun kenan shine ƙari biɗayibin a madadin halattacce. Ka ba da halal yawa madadin a maida maka shi yawa daidai wa daida ya zama halal ta dawo to sai kake son sama da bayan halal din naka kuma ƙara maka wani gurɓataccen abu to kaga shine wannan na ukun shine abin da shi mutumin yayi tunda cewa ya sharɗantawa mai karɓar ya ƙara masa wani abu saboda haka bai halatta ba kala sai ce fa kaifa ta'muruni ya ba abdurrahman to ya kake umarta ta ko da me kake umarta ta ya baban abdurrahman kala sai ce ara anta shukka sahifa sai ce eh ina ganin ka tsaga takaddar yarjejeniyar yawa in kun rubuta cewa zai ƙara maka abu kaza ya karbi dinari kaza ko dirhami kaza zai ƙara kaza ya karbi kayan abinci kaza zai ƙara kaza to wannan a tsaga takardar ko a soke rubutun yarjejeniyar in ma ba a rubuta ba to a dai shaidar a bayyana cewa an soke wannan yawa wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum ko la taslimuna wa la tuzlamun haka ne ko yawa idan kuka ji tsoron Allah kuka tuba daga wannan mu'amala falakum ru'usu amwalikum kuna da asalin uwar kuɗinku abinda kuka bayar sai a dawo muku da shi. La taslimuna ba za ku nemi ƙari ba shine zalunci, wala tuslamu kuma ba za a tauye muku ba a zalunce ku. Yawwa, to haka. Fa in a daka misla da zai aslaftahu qabiltahu. Idan ya dawo maka da kwatankwacin abinda karanta masa sai a karɓa. Ba kai ba magana cewa a ƙara maka wani abu ko baka yadda ba. Kaga in ba ɓata wannan yarjejeniyar ba kaga ai sai ya ce ya muka yi da kai yawa ya sha ya ba kyau ce ka san ba kyau din kuma ka yarda wato saboda ka yi amfani da kuɗi na yanzu kuma za ka zo ka yi inkari yawa shi kuɗinsa ka ƙari ya sani ya ce masa ba ba da kyau dai ni na ji wa'azi zai ce daga kafin ka karɓa ba ka ji wa'azin ba kaza kaza kaza to kaga sai ya ta jayayya to amma an riga an tsaga an fasa shi kenan to kaga ko da ya kawo sama da wannan sai a mayan masa da abin da ya kawo. Wa yana da kadunan da zai aslaftahu, fa akhastahu ujirta. Idan kuma ya dawo maka da abin da ya gaza, abin da karanta masa, ka karɓa, ka kyale shi. Misali bai samu kuɗin cikakke ba, bai samu cikakke ba, sai ya dawo maka da abin da ya samu. Ya baka haƙuri ko ya ce dai gashi sai wani lokacin aka samu, ka ce to shikenan ka karɓa. ko da jinkirin ma kai kawai, kana da ladan jinkirtarwa, balana ma idan ka ce ka yafe masa sauran, yawwa, to wannan lada kan lada, ujirta za a baka lada kan wannan jinkirin da ka masa, wayan ka na zo shiratin fa na ziratun ila mai sara, idan mutum wanda ake bin sa bashi yana cikin tsanani, to sai a jinkirta masa zuwa samun sauƙin biya, yawwa. Wayan a ɗaka afdala mimma aslaftahu tayyibatan bihi nafsuhu in kuma ya baka fiye da abin da karanta masa tayyibatan bihi nafsuhu ransa yana mai dadi da haka din ba tare da ka sharɗanta masa ba ba tare da kai ka sharɗanta masa ba fazalika shukrun shakarahu lak to wannan kuma godiya ce a aikace da ya gode maka ya ji dadin abin da ka masa na alkhairi ya kyautata maka babu laifi a baya mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da fiye da abin da ya karba na safin raƙumi malamai suka ce babu laifi da wannan in ba sharɗantawa aka yi ba in bai zama ainihin yarjejeniya ba bai zama al'ada da kowa ya san haka ake yi ba ibn abdul barri yake cewa in an sharɗanta gatse gatse to wannan shine riba kai tsaye in kuma ya zama al'ada an saba yi to wannan saddalin zari'a yawwa sadar da zari'a saboda ai in mutum bai bayar ba har a iya tambaya a ce shi bai san yadda ake yi ba ne to kaga yayi kama da shaddantawar to shi yasa Imam Malik ya ce to da wanda aka shaddanta da kuma abin da ke gudana tamkar alkawari yawa kowa yana yi to wannan duka bai halatta a yi ƙari amma ya haka kuran mutum ya ƙara yawa a adadin da ya karba sai ya ƙara wani abu don ya ji daɗi ko kuɗi ne ko kuma menene dai shi ya ga dama ya ƙara babu laifi ka karɓa. Walaka ajru ma anzartahu kai kuma kana da ladan jinkirin da ka masa. Allah ya da wutar akwai ɗan. Kai ne kake cewa wasa ka san irin
kwakwale-kwakwalen da suke yi a gani a aika ce bai wasa suke yi ka duba kaɗin ma a ka duba ba da ni mutajin ma ya ƙare ne ya kamata sun ce wasa suke nan kuma suna ta mai yiwa su fanu ne ma a hannunsu. To.
Ya ce, Fazalika shukurun shakar hulak, wannan ƙarin da ya maka da ra'ayin kansa, to godiya ce da ya gode maka, walaka ajiru ma an zartahu, kana da ladan jinkirin da ka masa. Watuka kenan abin da aka hana shi ne a ƙara bisa sharaɗi. yawa ko yarjejeniya ko ta al'ada zaunanniya mai kama da shara'i amma an ƙara don ra'ayi kawai mutum shi ya ga dama ya ƙara ba komai wa dasani malikun an nafi'in annahu sami'a abdullahi ibn umara yaqul man aslafa salafan fala yashtarid illa qada'ahu imam malik ya faɗa min inji yahya ibn yahya laisi daga nafi na abdul aziz malamin sa cewa ya ji Abdullahi ɗan Umar yana cewa man aslafa salafan, duk wanda ya ba da rancen wani abu, kuma menene to fala ishtarik, to kada ya sharɗanta komai illa ƙaza a sai biyansa kawai, daidai da abin da ya bayar shi kenan. Amma ƙara wani abu, ko da ba ƙarin kai tsaye ba ne ba, amma idan aka fuskanci bayanan na nuna akwai wani wata fa'ida da ake nema to kada a yi. Kamar misali abin da muka fara da shi, ya ba shi rancen a nan, ya ba shi bawon hatsi a nan ko na wani abu, sai ce amma in aka tashi biyan, ya tashi biyansa ya kai masa shi jama'ari da sai ya san yana cin jama'ari yana sai da kayan a can ya tafi a kasuwa ya tafi masa da shi. Kaga wannan ai ya ɗora masa nauyin dakonsa, to shi ne abin da Umar ɗan Khattabu ya musa. To duk wani abu na sharaɗi kar ya saka, kawai a biya shi, yawwa abin da wato ya bayar. Amma in shi wanda aka baiwa ya ta ai na san kana cin kasuwa kaza ne zan kai maka shi sa kansa eh ko kuma sun yi akan cewa ba shi anan din amma ya san kawai don gudun laifin ne yasa bai ce masa ya kai masa ba amma shi kawai sai ta ba damuwa shi ma yana zuwa bari ya kai masa ai shi yasa kansa tun ana iya ƙara kuɗi ma ko a ƙara wani abu to balle irin wannan da wani ba ko amma a sharɗanta to wannan shine laifi wa haddathani malikun أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي رحمه الله yake Imam Malik ya faɗa mini cewa ya samu labari an Abdullahi ibn Mas'ud cewa Abdullahi dan Mas'ud kana ya kulu yakan ce duk sanda aka ce balagani balagani ya zama wato ba wai shine ya ji ban mubasharatan dan Imam Malik ba da za a ce ya ji daga sahabbai ko ba haka ba tsakaninsa da su akwai rata da yawa akallanta ka samu mutum biyu yawa galibi ko da yake ta bangaren nafi mutum ɗaya ne yawa amma dole an sai an samu wani a tsakaninsa da sahabbai sanda aka haifi imam malik sahabbai sun kusa karewa da bai fi wata shekara shida ba shekara ta casa'in da hudu aka haife shi sabon kuma sun kare shekara ta casa'in da tara ko ta ɗari ko ɗari da ɗaya kamar da imamun nawa ya faɗa a mujamul asma'i wal lugat to kaga lokacin bai fi shekara shida ba zuwa bakwai saban sun kare gaba ɗaya kaga ba zai a ce ya ɗauki sa saboda kan yace balagani dole akwai tabi'i ko tabi'ai biyu a tsakaninsa da in sahabi ne sai ka akwai dole wani tabi'i tsakaninsa yace kana ya kulu ibnu mas'ud yana cewa man aslafa salafan wanda ya ba da wani rance fala ya shtarit afdala minhu to kada ya sharɗanta abin da yafi yawa fiye da shi wa in kanat qabdatan min alafin fa huwa riban ko da kuwa danka ɗaya ce ta abincin dabbobi ba ma abincin mutum ba yace zan baka buhun hatsin nan amma in ka tashi eh zaka kawo min harawan naira ɗari misali in jefa wa akuyata ko da kamar wannan ne ce wannan ma riba ne saboda shi riba ba a cewa ai percentage ko nisba wai kaɗan ce, 1% ne ko kaza a'a, komai ƙanƙanta abin da aka ba dai la'anar ta shiga kawai. Yawwa. Komai ƙanƙanta abin da aka saka yadda an ƙara ɗin, yawwa, to haramci ya shiga. Alaf shi ne abin da ake baiwa dabbobi na abinci, harawa ko ciyawa ko dusa duk wani abu dai, yawwa, alaf wato ɗa'amu dawa, abincin dabbobi. To, ko da abincin dabbobi ne ya ce a ƙara, duk dai wani abu mai amfani, yawwa, da aka sharɗanta wannan zai zama riba. Kuma sai la'anar ta shafi mutum haka nan akan wani abu da bai isa komai ba. Zagaji mutane da dama da yawa ana maganar ribar bankuna da yake an riga an gurɓata mutane sun nesanci addini babu wara babu tsintseni gudun haramun. Sai ga kamar 'yan kwangila da makamantansu masu harkar kamfanoni da sauransu. kukan da suke yi dangane da basussukan bankuna shine a ce ruwan ya yi yawa, ƙarin ya yi yawa. Suna tunanin yadda hakan zai sa yiwuwar samun riba da fita a ɓangaren harkokin nasu, wa zai zama watakil su samu kuma su faɗi ko kuma samu ya zama ɗan kaɗan. to amma ita shari'a kuma ba duk wannan ba shi take dubawa ba aikata abin da Allah ya haramta kuma ya la'anci mai yin sa da mai taimakawa akan yin sa har ma ya shelanta yaƙi da faɗa da wanda ya wannan shi da manzon sa wannan kaba'irar shi ake gudu ko da kaɗan ne aka yi to ballatna yana da yawa la kiyaye rinjayen rayuwar kafirai musamman turawa da irin tsarin da suka ɗora al'ummomin da duk suka mamaya tuntuni a kan tsarin tattalin arziki da ma sauran fannoni na rayuwa gabaki ɗaya nesa da addinin Allah game da suke gaba ɗayan addinin ma'an nesan tashi wannan shi yasa aka tarbiyyanci mutane aka ilmantar da su akan ire-iren waɗannan har suke ganin kamar babu komai ana neman a yi istihlal ɗaukar abin da ya haramta tamkar halal ko ba a ce halal ba ne amma dai yanda aka mai da shi jiki ko ɗarɗar kaba'ira mutum yana yin ta amma baya jin ko nadama ya san haramun ne abin da ke hana mutane a ce mutum ya yi ridda a irin wannan kawai dan asalin gaskata cewa haramun ɗin ne mutum ya gaskata yawa to amma mutum zai zama gawataccen fasiki Allah kiyaye qala malikun imam malik ya ce al'amru al-mujtama alaihi indana al'amarin da malamai suka haɗu a kansa yana nufin malaman Madina, don duk shi Imam Malik bai yi karatu a ko'ina ba, bai zauna ko'ina ba a Madina yake, bai zauna wani gari ba, tun daga sanda ya taso, shekararsa goma sha bakwai, sanda ya fara karantarwa, masallacin maza Allah su sama da limanci da karantarwa. Haka ya ta zama a nan kuma a waɗannan shekaru nasa kaɗan lokacin akwai manyan tabi'ai da ya karatu a gurinsu yawanci wanda suke yake ambatawa a cikin wannan littafi to suka yi shaida kan cewa ya isa ya karantar har ma ya fatawa da limancin duka tun lokacin ya fara yake har sai da ya kai shekara tamanin da bakwai a rayu shekaru saba'in kenan ko aka yi in banda da ƙarshen rayuwar tasa da ya samu abin nan ciwon fitsari haka salisul bawul to shi zai dan zauna a gida zuwa wani lokaci amma dai haka saboda haka duk sanda yace inda na ina nufin Madina kawai malamin Madina eh akwai malami Ibn Naji ya yi littafi mai kyau sosai a tarjamar Imam Malik dai an rubuta an hada shi tare da mudawwana babban littafin nan na mazhaba malikiya yana da kyauta ya faɗi duk wannan abubuwan a ciki yace anna man istaslafa shay'an min al-hayawani cewa wanda ya karɓi rancen wani abu na dabba bi sifatin wata haliyatin ma'aluma da sifa da kuma kama sananniya sifa da ta haliya duka ma'anarsu ɗaya sifa da kuma kama yawa abin da zai bambance wani abu daga ɗan uwansa daga waninsa abin da zai bambance wani abu daga waninsa shine sifa da kuma ta haliya in an faɗe shi za ka san abin da ake nufi fannahu la ba'sa bi zalika yace babu laifi game da wani saboda su dabbobi ba ribawiyat bane yawa saboda haka in ya sifanta yace a bashi tinkiya mai shekaru kaza mai launi iri kaza kaza kaza aka bashi to ya mai da kwatankwacinta babu laifi fa inna wala basa bi zalika babu laifi da wannan wa alaihi an yarudda mislahu wajibi ne kuma ya maido da kwatankwacinsa kamar yadda a baya hadisin can ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi safe na raƙumi lokacin biya kuma ba a samu kwatankwacinsa ba aka samu wanda ya fi shi sosai ya ce a bayar kawai ƙarawa don kyan biya don ra'ayin mai biya da ganin damansa babu laifi kyawun biya ne mun karanta hadisin ko illa ma kana min alwala'i sai da abin da ke kasancewa na koyangi wala'i koyangi kenan jam'u walida walida koyanga kenan wala'id koyangi to su kan ba a bada aronsu, ba a bada bashinsu ko rancensu, a ce a bada koyanga a riƙe ta aro ko rance kafin a sayo wata kwatankwacinta ko a dawo da ita, mana a dawo da duk wannan ba a yi. Wa inna hu yukhafu fi zalika zari'a ila ihlali ma la yahillu. Domin ana jin tsoron in an yi haka dai kada ya zama tsani tsani zuwa ga halatta abin da bai halatta ba, yawa sai zama an ba da rancen mace kenan, yawa ko aro an ba da aron mace. Tunda mutum ya halatta ya sadu da matas a kuyan gassa kamar matarsa, wanda zina mili furoji hafiz, ila ala azwaji aw mamalakata imanu, wato mata na aure da kuma koyan gida aka mallaka. To kada wani ya tawili ya ce, ah, to ai tun da shi mai mallakarta ya baka aro, to ai ya yadda ne madadin amfana da zai yi, kai ka amfana, ba haka tsarin aro yake ba, wanda ya baka aron littafinsa ko abin hawansa ko wani abu, ai ya haƙura da amfana da shi a daidai wannan lokaci ne don kai ka amfana saboda alaƙar saboda haka wani sai ya ce to ai kuyangar ma haka ne, sai zama tsani zuwa ga halatta abin da ba zai halatta. Babu yadda za a yi wani a kusaci wata mace sai ko dai ta hanyar aure ko kuma ta hanyar mallakar hannun dama mallaka mallaka amma banda maganan rantawa ko aro ko wani mai kama da haka fala yasluhu saboda haka bai dace ba bai inganta bai halatta ba wa tafsiru ma qur'an min zalika karin bayani kan abin da ba a so din wai dan ka kara gane me ake hanawa an yastaslifa ar-rajulu jariyata mutum ya ari ko yanga wa yusibu hama badalan ya sadu da ita gwargwadon yadda ya ga dama suma yarduha ila sahibiha bi aini kuma ya mai da ita zuwa ga mai ita ta kamai mai wannan shine fa zalika la yasluhu wala yahill wannan ba zai dace ba kuma ba zai halatta ba abadan walam yazal ahlul ilmi yanhauna an malamai ba su gushe ba suna hana wannan wala yurakhisuna fihi li ahad ba sa ba da saukin wannan ga kowa baya halatta abadan wannan kan babu shi amma bawa namiji a ba da shi misali aro ya je ya yi aiki domin a dawo da shi daga baya ana iya yin wani kuyangar ma ana iya ba da aranta a inda babu wannan tsoron kama a ce misali ga mace ‘yar uwarta ko muharrami wanda ba dama a ce wannan abin ya bijiro to ana iya ba da aranta ko abin ta yi aiki wani sai wani abu da ake so a dawo da ita amma wanda yake bare ne babu wani abu da zai iya hana shi kusantarta idan da zai aure ta ko kuma zai mallake ta to ba zai yi a ranta masa ita ko a ara masa ita ba ko da ma bisa yarjejeniyar ba za a yi hakan ba domin gudun yakin shedan ko kuma tawili masu tawili wannan ƙarshen wannan babin da yake sai babi na gaba babu ma yin ha'an hu minal musawamati wal mubaya babin abin da ake hana yin sa daga tayi da kuma gudanar da ciniki musawama daga sawun da sayin tayi kenan taya kaya tayi mubaya a kuma kulla cinikin kansa ba an yi tayi to a sallama mai saye kuma ya ce ya amsa ya saya حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض Imamu Yahaya yake cewa daga Malik, daga Nafi, daga Abdullah dan Umar. Wannan silsila zahabiya kenan. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la bi ba'dukum ala bai'i ba'din. Kada sashen ku ya sayar akan sayarwar sashi. Wato kada wasu ka ce ma'anarsa la bi din anan kamar la yashtari ne. Kada mai saye ya saya wato akan sayan wani bayan wani ya kulla ciniki ko yana dab da kulla ciniki ciniki ya kusa kayawa to kada wani ya kutsu ya ce na ƙara kaza ko kuma in wannan bashi zai saya ni ga kuɗi hannu ai kuɗi shine gaskiya wato shine ciniki kuma bisa duka alamu galibin an yi haka sai ga mutane sun karkata zuwa ga wanda yake da garin kuɗin saboda haka wani ma ko rage za a ɗanyi in ga kuɗin ba tunanin cewa sai gobe ko sai wani lokaci ka ce gara kawai a ɗan zabbe ɗan wani abu a karɓi kuɗin da duk bai halatta ba halatta wani ya saya wato a kan sayan wani wasu haka suka fassara shi saboda galibi mai sayarwa yana kulla ciniki suka ce baya cewa kai zo wani ya kira wani misali ya fi aukuwa ya fi aukuwa ta ɓangaren mai saye yawa mai saye ya ga wani yana ƙoƙarin gudanar da ciniki amma sai ya bayyana ragbarsa cewa wani ya zo ya abin nan mana sai ya shigo mana ya shigo ya nuna kwaɗayinsa ya tura wancan amma dai an fassara shi a zahirin nasa ma a daidai ne yawa domin hakan ɗin ma mai sayarwar ma ana iya samun hakan yana kulla ciniki da wani amma ya ga wani wanda kamar na ce wani wanda ake ganin kuɗin zai samu kuma shi ya yi ya yi albishir ya nuna cewa shi kuɗi hannu ne ga kuɗi yanzu abu ɗin mota ma ko kuma yanzu zai tirasafa ko kaza ko ba haka ba ka gani saboda haka wanda in an sayan masa sai an je an sai da wani ɗan fili an sai da wata dabba an karumonin da a har haɗa kuɗaɗen mai yiwa a ce da haka masu an ce don Allah a yi haƙuri sai kaza to kaga irin wannan mai sayarwa sai kaga zai iya jawo wani wanda yake ganin yana da kuɗi hannu ko kuma za a iya samun cinikin mai kima yawwa to duk wannan dai ko ma mai sayan ne ko mai sayarwar to kada dai a yi yunƙurin ƙulla ciniki yawa a kan cinikin wani yawa kada a ƙulla ciniki kan sashen ku ya ƙulla ciniki mai saye ne a mai sayarwa ne a kan cinikin sashi in ana yi da wani yawa abu ya kan kama balle ma mafi haramcin shine an sallama to kada wani ya shiga haramun saboda wannan yana haddasa gaba da kiyayya kamar yadda ake magana akan kada wani nemi aure ai hadisin ma ya zo da hada su ko kada wani nemi aure akan neman wani kada ya ce akan tayin wani yawwa wa da sani malikun an abi zinadi an al-araj an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga malik daga abu zinad eh eh abla dan zakwan daga araj daga Abu Huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la talaqawur rukbana lil bayt kada ku tariyi fatake eh rukban jam rakb rakbin ayari kenan ayari na fatake ayarin fatau masu kawo kaya to kada ku tare su kan hanya lil bayt domin cini idan suka doso kasuwa domin su kawo kaya to kada ku tare wasu su tare su saya da kan hanya. Abinda shari'a take hanawa a ciki shine wato cutar da mutanen da suke a kasuwa suna jiran a kawo su saya. In ya zama wani ko waɗansu suna da jari, suna da kuɗi, sai su tare su sayi mafi yawan kayan ko duka. Sai zama na kasuwar su sai dai su saya a gurin sarin masara kenan, to kaga abin dole ɗan ƙara tsada. kuma gwargwadon abin da ya kamata su samu su na kasuwa din ta an rage musu. To, wani lokaci kuma shi da zai kawo kayan shi ne za a ɓoye masa hakikanin farashi za gaya masa abin da ba gaskiya ba ne sai ya sayar kuma ya gano haka daga ba shi ya sama wani hadisi ke cewa wanda duk aka tare shi ɗin aka gaya masa farashin da ya gaza in ya shigo kasuwa ya gane cewa an yaudare shi to yana damar da fasa cinikin amma sau da yawa irin wannan ya auku kuma za ga ana ta rikice mutane ba sa girmama shari'a ko kuma babu tsayayyen masu hukunci da za su tsaye da shari'a saboda haka dai don farko wato an hana yin haka wala ya bi ba zo kuma ala bai ibadin yawa kaga a wancan ruwaya babu wannan gabar ta farko kisa ibn abdulbar ke cewa marawaitan hadisin mafi yawa a muwadda ba su kawo wannan din ba sai ɗaya daga cikin su amma dai hadisin ne sahihi bukhari da muslim sun ruwaito wala ya bi ba zo kuma ala bai ibadin kada sashen ku ya sayar akan sayarwar sashi kada sashen ku ya sayar akan sayarwar sashi ko kuma ya kulla ciniki akan cinikin sashi game da aka yi bayani a baya kar wani yana ciniki wani ya shiga yawa ko kuma yana kokarin saida ma wani kawai dan ya ga wani da yake kyautata fatan zai fi samun gajiyar cinikin kawai yayi biris da wancan din ya karya alkawari ko kuma yayi rashin dattaku ya nuna haɗama ya rabu da na farkon ya tafi zuwa ga nabin kada a yi haka. Wala ta najashu kuma kada ku yi kore a ciniki, mutum kawai ba ragba ce kwaɗayi ne da shi wajen sayan abu ba, amma sai ya zo ya taya shi da farashin da bai kamata ya kai ba ko ba zai kai ba, kawai don ya yaudari wani. Lalla haɗin baki ne da mai kaya duba da su masaya ko mai saya da Allah bai san kima ko farashin abin aka yi wannan tayi madaukaki to kaga ko za a sassake wani abu to sai kayan ya daraja to kaga wannan akwai wato tagrin akwai yaudara da rudar wanda bai san kan abin ba ta yi a cutar da shi wani lokaci kuma ana yin haka din da a cutar da shi kansa mai sayarwa idan ana so a masa mugunta kuma ana tunanin za in an yi hakan zai yi tsammanin kayansa zai kai irin wani matakin ya ƙi sayarwa kuma a kasa samun mai sai ya ƙi sayar da shi a farashin da ya dace kuma a kasa samun wanda kuma zai saya a wannan zakam ɗin da aka yi karshe har kasuwa ta watse ta gaye ya kwashe zai zama ya tutu to amma dai mafi yawan malamai abin da ke faɗa shi ne an hana kore ɗin ne saboda haɗin baki ne don cutar da wanda zai saya ƙara ainihin farashin abin musamman an lura da haka ɗin zai iya yaudararsa. Wala ya bi hadirun libadi, kada na maraya ya sayarwa da na karkara kayansa, ya zama masa dillani. Yawa, a bar mutumin karkara ya zo ya sayar da abinsa a gari. In mutan gari ɗin Allah ya sa za su samu sauƙi da rangwame su samu, yawa. Abin da shari'a take so, wato mutan gari ɗin su samu ɗan sassauci saboda su mutanen karkara ba su da yawancin haɗama yawa ba su da tsanan ɗanewa da yawa to saboda haka in ba a sa dillali a tsakani ba in sun ji abin da ya gamsar da su kawai sun su sayar yawa sai a ɗan samu rangon mutanen baraya sai su samu rangon amma idan mutum don ya zama dillali to shi zai yi wayo a nan ta yi dalilin dillancin nasa mutanen gari ba za su samu sauƙi ba ko kuma ya zama mutan karkara su ma kansu za su fi yanzu zamani da ya juya kaga abin yadda ya zama dillanci yawa mutanen karkaran ne ma za su zo kuma su yi dillanci wa mutanen karkara ƴan uwansu amma kuma a cutar to duk abubuwan gasu nan abin da shari'a da take hanawa wala tusarrul ibila wal ganama kuma kada wato ku tara nonon raƙuma da na ƙananan dabbobi tumaki da awaki wato abin da ake nufi a kisa a tsar su kafin a sai da su na ɗan kwanaki kwana biyu ko uku ba ya zan ba a tatsi dabbar ma saboda hantsar ta kumbura saboda wannan nonon da ba a tatsa ba to mai saye sai ya tsammani haka halittar ta take mai nono ce kaga yaudara ne shine tasriya wa killaci ko wato tara nono a hantsar amma sai an tatsa tatsawa farko za a samu da yawa amma ta biyu da wacce za ta biyo sai a gano cewa ashe ba gaskiya ba ne ba haka take kuma da yawa sukan so su sayi dabba wacce take da nono to haka mutum ya gano cewa ba ta da nono kamar yadda ya tsammata to zai ga la'alla bai gamsu ma da sayan ba to shine ya ce kada ku tara nono raƙuma ko tumaki da awaki famanibta aha to wanda duk ya sayi dabbar bayan an tara mata nono kamar haka bar zalika bayan wannan fa huwa bi khairin nazarain to yana da mafi alhairin abubuwa guda biyu da zai duba yawa ba da an yi halubaha bayan ya tatsa ai ba sai bayan ya tafi da ita ya tatsa tatsar farko za a samu nonon da dama gurgurin da ya taru amma tatsa ta biyu kagan aka zo sai a gane cewa ashe ba haka ɗabi'a ta take ba haka halitta ta take ba yawa to idan ya ga haka ya gano haka ina radiya ha amsaka to in ya gamsu da ita haka ya ga dama ba wai nonon ne ragbarsa ba yawa ya dai gamsu da yanayin ta din haka yawa duk da dai bai so ba zai so a masa hakan ba amsaka sai ya rike ta a hakan shikenan ba zai cewa wancan komai ba ya je shi da Allah ko ba haka ba yawa ya haƙura haka ba zai ce komai ba in amsaka ya radi ha amsaka in ta gamsar da shi a haka zai haƙuri wa in sakidaha idan kuma ya yi fushi da ita ana ba ta gamsar da shi ba dama nonon na daga cikin ragbarsa to kuma tunda babu shi ko kuma tunda an yi yaudari hankalinsa an masa irin wannan kuma me kawai shi ya za a yi ma a masa haka saboda haka ya fusata bai yadda ba yana da haƙƙi raddaha wa sa'an min tamr yawa to sai ya mai da ita sai mai da wa mai ita kayan kayansa ciniki ya warware ko nawa aka sallama sai mai da ita wa sa'an min tamrin da kuma sa'i guda na dabino sa'i ɗaya na dabino madadin nonon da ya tasa yawa nonon ko ya cika fatarniya abinda za a bayar kenan kuma ko da bai fi kofi ɗaya ko luda ya ɗaya ba yawa haka dai mai shari'a ya ƙayyade sai mai da sa'i guda kurum yawa shi kenan sai a cake kuɗinsa a ba tas ba wani karebin da mu shi kenan magana ta ƙare a cikin sahihul bukhari a wannan maganan yace sa'an min da'an akwai ruwayoyi sa'an min da'an amma yace wa tamru aksaru bukhari yace amma dai cewa dabino din shine yake rinjaye a ruwayoyi saboda haka fuqaha musamman masalan malikiya ba sa ma maganan cewa za a iya bada kwanon hatsi ko alkama ko shinkafa a dabino kawai dabino saboda shi ne mafi rinjaye kamar da zo a wannan ruwaya ne haka shi ke sai a da masa kudin sa qala malik imam malik yace وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم قارن بياني dangane da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kima nura cikin abin da muke zato muke fahimta wallahi alam ko da Allah ne masani yawa duk sukan faɗi irin wannan domin ba za nasi kad'an ba abu ne yanke ba yawa ba abu ne yanke ba yawa kuma su magabata suna da ɗan tsayin matuka yadda suke ganin abu sun fahimce shi idan dai ba su da wato kadi yanki cewa haka nasin yake nufi to sai kaga suna irin wannan abin da ke nuna suna ɗaka ba kamar yanzu ba ne wani ya ce ai kaza kalan kawai saboda rashin ɗansa da ya ce la ya bi ibadukum ala bai ibadin kada sashen ko ya yi ciniki akan cinikin sashi wai wannan ƙarin bayani wato wannan jumlar yawa ta bayanin manzo Allah sai wasu yake so ya bayani abin da ya fahimta yawa wanda yake fatan ya zama shine daidai annahu inna ma naha an yasuma ar-rajulu ala sawmi akhi cewa yanda sha'anin yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ni mutum ya tayi akan tayin dan uwansa ya tayi akan tayin dan uwansa amma yaushe izara kanal ba'i ila sa'i idan mai sayarwar ya karkata yawa ya karkata zuwa ga jituwa da mai tai. Idan alamar cinikin zai zartu ko zai tabbata, shi ne mana izama lalbayo ila almushtari kenan. Idan mai sayarwar ya karkata zuwa ga amincewa mai tai. Cinikin ya kusa faɗawa kenan. Waje ala ya shi waznar zahab, ya kasance yana shaɗanta awon zinari wa tabarra'u min al-uyub kuma yana masa bayanin cewa ba wani aibi dangane da kayan nan nasa shi bai san akwai wani aibi ba a kayan nan nasa kuma shi ba zalika da abin da ya kama da haka mimma yurahu bihi anna al-ba'i'a kad arada baya ata sa'in daga abin da za a iya ganewa in an yi shi ko an faɗe shi cewa mai sayarwar ya riga ya nufi ƙulla cinikin nan da mai mai tai wato in aka je gabar da lallai saura kaɗan a sallama so wannan shi ake nufi da wato hanin kada wani ya shiga ko wani ko a shigo da wani fa hadha allazi naha anhu to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine abin da yake faɗa suke faɗa a masaba wa zalika izaraka na wata ƙara kamar da yake faɗa yawa akan cinikin ko tai na ciniki ko kuma zawarci wajen aure yawa la fi awwal tasawun ba a farkon tai ba wai abin da suke nufi yawa gashi nan mali kala malikun imam malik yace amma wallahi alam fa Allah ne kuma masani yawa dai ya zama tayu ba ba hakan din bane ake nufi tayu kawa kuma wani hali ne amma zai faɗi dalilin da yasa shi yake fahimtar haka din yawa saboda kada a daki rawa masu kaya kayan su yawa kala malikun imam malik yace wala ba sa bis saumi bis sil'a babu laifi da tayi eh anin ga kadara tuqafu lil bai wacce aka tsaye da ita domin sayarwa kadara ce an zo an ajiye ta ko an kafa ta domin a sayar to babu laifi a taya fa ya somo biha gairu wahidin ba mutum ɗaya ba su taya sai a kai wa mai kaya wannan ya taya kaza wannan ya taya kaza wannan ya taya kaza to sai ya zaba Sale ya ce, walau tarakan nasu sauma inda awwali man ya somu biya. yace da a ce mutane za su bar tayin a farkon tayin wanda ya taya kaya ko ba haka ba wace ai da zarar wani ya ce na saya kaza to bai halatta wani ya sake tayi ba to ai ukhizat bi shibhil badil min sam to sai a karbe kayan a saye shi da kama da aikin banza dangane daga kudi tunda an ce misali kar wani ya yi tayi to in ya taya tayin wulakanci ma kenan ba dama wani ya shigo kuma shi ya matsu da ya sayar shi kuma wannan ya ki karawa ko kuma ya ki kara abin kirki to kaga sai a dakirar da mai sayar da kaya sai ya zama kayansa bai yi kima ba kamar abin da aka ce in wani ya yi sallama ya ce yana son ya ko yana son mata dai ko ba ya bace misali yana son auren in yayi magana kar wani ya shiga to ai wani sai ya zama kadangaren bakin tulu ko ba haka ba yawa shi ba auren zai yi ba ko kuma yawa ba warewa zai yi abin nan ba kuma ya hana waɗansu su zo to kaga wannan ba daidai ba ne amma in abin ya tafi sosai an ga da gaske ake yawa an karkata zuwa gare shi in a cinikin ne a in kuma neman auren ne yawa kaga mai mai sayarwa yana da dama in aka yi ta yi da yawa misali ko neman auren ne ma misali kamar da shi imam maliki ke gani mutane din kafin a karkata zuwa ga wani wannan ya sallama wannan sai a biyo ba wane ne za a karfafa cikin su sai a dakatar da saura ko ba haka ba sai a ci an ruko ne zuwa ga daya to wannan zai fi zama maslaha ga mutane domin kada a jawo zubar da wato kayan mutane da hana shi kima da dakiran musu da kayan su kadarorin su ko kuma a hana wasu dakirar da ko kuma a hana wasu damar aure da ‘ya'yansu a lokacin suke bukata ko ga waɗanda suka kamata saboda wani ya zo ya tankare. Yawa, to wannan kaga ma'anar da Imam Malik ya duba tana da muhimmanci ƙwarai. Wada khala alal ba'ati fi sila'ihimul makaruhu. Wada khala makaruhu. Kuma abin da ba a so sai ya shigo. Alal ba'ati akan masu sai da kayayyaki fi sila'ihin a kadarorinsu. Saboda wasu mutane ba su da nasiha. Ma'anar nasihar shine wato gyara zuciya ko ba haka ba. yau mutum ya nufi alkhairi wani ba ruwansa sai in ya san yana da dama sai ya dakirar da kayan wani ko ba haka ba musamman ma in shi zai amfana wa saboda haka aka guji wani walam ya zai al'amur inda na ala haza yace lamari bai gushe ba yana gudana a bisa hakan nan a wurin mu a Madina cewa ko da wani ya taya tayin farko ba karkata zuwa gare shi ba yawa to wani zai zuwa ya taya kamar yadda in neman auren nema haka ne. Kala malikun, kaga wannan shi ke nuna maka cewa wato su nasoshin na shari'a, Qur'ani da hadisi dole akwai buƙatar sanin makasidu shari'a ko ba haka manufofin shari'a akan abubuwa. Kuma wato dole a san makamar dukkanin dalilai na shari'a ta fuskar ta wannan fuska an ba haka ba sai a zo ana kokarin cewa eh ana aiki da zahirin alqur'ani da hadisi amma ba tare da wato duba alfiqhul maqasidi ba fiqhun me ake nufi a shar'anci to sai wannan ya ba zuwa ga kunci sau da yawa da yawa waɗanda sukan fisgi fatawa ko kuma karantarwa ba tare da nutsuwa ta bin irin wannan salo na malamai ba da yawa suke fassara nasoshin gashi nasin sahihi ne amma kuma ba a fahimce shi yadda za a ɗabbaka shi ya zama an daidai kamar yadda magabatan su kai don wannan ne ma ya sa har manyan gawatattun malamai ba su rabu da masaba ba gabaki ɗaya idan akwai da yawa abin da zai ke taimaka musu wajen tasawurin masa'il ɗin da kuma ainihin samun matsaya mafi inganci za ga manyan malamai sun isa a hadisi yawa amma kuma za ga suna intima'i zuwa ga mashabobi qala malikun an nafi an abdullahi ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anin najshi eh maliki yace daga nafi daga abdullahi dan umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga najshi ya kore kamar yadda zo a wancan hadisi na baya marfu'i yawa eh shi ma wannan marfu'i ne yace qala malikun imam malik yace wan najshu in baka san menene najshu ba an todiyahu bi silatihi shine ka bashi suna kenan sunan zaka bashi a madad wato akan kadararsa a kasara min samaniya fiye da kudin ta misali kadarar koluluwar kimarta ta gaskiya ba za ta wuce 800 ba ko bakwai amma sai ka ambata dubu ko dubu da wani abu amma kuma walaysa fi nafsika ishtira'uha amma baya cikin ranka ba ka da niyyar sayan wannan kadarar yawa fa yaktadi bika gairuka to sai waninka wanda bai san kan abun ba sai ya koyi da kai ya yi tsammanin wannan tayin da kai na gaskiya ne in aka yi rashin sa'a ta bangaren sa sa'a kuma a ta bangaren mai sayarwa kenan a yanda zai zata sai a saya hakan kaga shikenan dan kore ya masa amfani sai a dan sallame shi kuma bayan yayi wannan haɗin zalunci ko ha'inci to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana wannan sannan za mu tsaya insha Allah Allah ya dace da mu in ka duba adalci adalci kuma da a ce mutane za su gudana akan wannan to za a tsare haƙoƙi duka kowa zai amfana kowa zai samu fa'ida in ka duba tsarin tattalin arziki tsarin tattalin arziki na mutane nesa da shari'a ko na da can ko na yanzu saboda mutane ko da can din kuma har yanzu da ake gani ana yin abin a ilmance ai son rai da irin dan adam din yawa shine yawa ko ba ka raba mutum da son rai in dai ba shari'ar Allah yake bi ba kaga kokarin mutum ya gina kansa ne a lokacin da zai rusa waninsa ko kuma ya rusa al'ummarsa to musulunci kuma yana nesanta al'umma daga irin wannan abin da ake so kullum yanda za a tafi tare a gudu tare a tsayar tare yawa a gina alkhairin da kowa zai amfana da shi a nisanci fasadi to Allah ya datar da mu sai a kira